أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha uku ga watan bakwai shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da goma ga watan hudu shekara ta 2017 miladiya darasi na shida aya ta 65 a cikin suratun nali za mu dora a kan wannan aya inda muka tsaya a cikin wannan tafsiri mai albarka da muke gabatarwa a wannan masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah dake sabuwar gari arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون Allah yana ci gaba da bayani dangane da baiwar da yayi wa bayinsa yace wallahu anzala minas sama'i ma'an Allah shine ya saukar da ruwa daga sama yani al-matar idan an ce al-ma ana nufin al-matar alladhi yanzilu minas sama' fa'ahiya bihil arda da wannan ruwa Allah ya rayar da ƙasa kamar da lokacin da ba a ruwan sama ƙasa a mace take a bushe take karkaf amma da ta sha ruwan sama sai ta ƙoshi ta kumbura sai ta rinka fadda tsirrai da wanda aka shuka da wanda ba shuka shi aka yi ba ba da mautiha ai ba da yubsiha bayan ta bushe ta ƙeƙashe inna fi zalika la'ayatan liqaumin yasma'un a cikin wancan lalle akwai ayoyi ga mutane wato masu ji ji na fahimta ji na ganewa ba ji irin na taurin kai ba kuma abinda ake nufi da aya wato ana nufin wata alama da ke nuna samuwar ubangiji da kuma cancantan abauta masa saukar ruwa daga sama yana nuna akwai wani mai saukar da shi ba yadda za a yi ruwa ya rinka sauka shi kadai haka kawai kamar yadda kafirai marasa addini idan an tambaye su ce wai neca ne wa ya saukar da shi wai neca wai yanayi ne idan abu kaza ya haɗu da kaza zafi ya yi kaza ya yi sama ya kai digiri kaza in ya yi kaza kawai sai ruwa ya sauko to shi kaza ya haɗu da kaza ɗin ya kai digiri kaza wa yake son shi Allah so Allah ne yake saukar da ruwa daga sama kuma Allah ne yake ɗaukan nauyin tsirar da dukkan wani tsirrai da ke bayan ƙasa duk wata ciyawa idan ka ganta Allah ne ya tsiro da ita duk wata bishiya idan ka ganta Allah ne yake ɗaukan nauyin ta yake kula da ita wannan aƙida ne dole ka yadda ka yi imani don wannan sai ya ƙara maka sanin cewa lalle kana bautawa da'ir kana bauta wani ubangijin da ya cancanta a bauta masa tabaraka wa ta'ala sai ce mai kuma wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labana ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون سيداو مغانا أكن دبوبي بايا غم مغانا أكن سرري سيشي وإن لكم في الأنعام لعبرة للي wallahi kuna da abin lura da ɗaukan izina dangane da dabbobi da aka halitta muku kalmar la'ibara ana nufin la'iza abu ne na lura abu ne na ɗaukan wa'azi nusqikum mimma fi butunihi muna shayar da ku daga abin da ke cikin wato wannan anna'am din alkinaya kuna tarje ila na'am dabbobin da muka halitta muku sai muke shayar da ku wani abu daga cikin cikinsu min baini farsin wa daman wa damin tsakanin tumbi alkirshu kenan da kuma jini abun mamaki nono ake nufi mana yadda yake bi ya fito kuma ya fito bayi da launi irin na jinin bayi da launi irin na abin da ke cikin tambun shine ce labanan khalisa nono wato tataccen nono sa'igar lisharibin ma'ana mai daɗin sha hani'an wanda yake daɗin sha ga masu shansa duk wanda yake shan nono zai ji shi da daɗin sha duk lokacin da ka ɗauki nono ka sha sai ka ji farin ciki ba a shansa da baƙin ciki da damuwa cikin sauƙi ake shansa ba a wahala wajen shansa ba a tauna wajen shansa a nan gurin akwai hikima ta ubangiji ta baraka wa ta'ala dabba za ta ci harawa harawan nan ta zauna a cikin tumbinta tumbin nan wata na'ura da Allah ya halitta na'ura ce Allah ya halitta yake markada wannan harawan kamar yadda ka san injin markade yana markada tattasai da tumatir a cikin cikin dan adam akwai na'urori masu markada duk abin da ka ci in ba haka ba yaya za a yi mutum ya ci abinci ya ci tuwon masara farisol da jarmiya miyar kayan daɗi ko ba ka bane ba amma idan ya zo tsugunawa ya fitar da shi sai ka gan shi ya canja launi ya haɗa jikinsa ya markadu sosai watakila lomar da ka tura ma in ba kai ɗaya kake cewa ba ta samu kyakkyawan tauna ba kana sauri kar wani ya riga ka tukwikwayawa kake kana turawa kula ka ci kosai ka ci tuwo miyar kubewa da farin tuwo na masara ka sha kankana ka ci a baka lemo ka hada ka ɗauko rake ka jona a baka ɗinya ka ci a baka gyada ka ci duk yayi ta tafiya fa yana zuwa ne yana taruwa a wani guda ba yanda za in ka zo ba haya kaga kafin da gyada daban ɗinya daban wane ne daban a dunkule haka ke fito a kaurinsa saboda fi akwai wani abin da ya mai ya markaɗe shi kuma shi ne zaman lafiyarka duk wanda ya ci abinci in dai wannan na'urar da ke markaɗawa ba ta markaɗa to mutuwa zai dole ne sai ta yi aiki to ka duba bayan allah ya yi wannan shikenan kuma sai ya zamanto wato shine ake ce da shi fars ɗin aiki ina irin diddigar abinan in kun an bude tumbin dabba ba za ga diddigar wannan ba an nike shi ai ba iya tauna da dabban ne ta yi masa ba a cikin ake nike shi to a tsakaninsa ne fa da kuma jinin dabbar Allah kuma yake tatso nono kuma nonon ya fito ba yanda za a yi ka zo tatsan nono ka ga wani jini ya biyo shi ko ka zo tatsan nono ka ga datti ko ka ga kaga kashin dabba a ciki wannan akwai kwarewa kwarai da gaske khalisan sa'igan lisharibin Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara jini ya buta jijiyoyi jini ga hanyarsa kashi ya buta hanji nono kuma ya buta hantsa kowanne sai aka yi masa hanyarsa kada wani ya takura wa wani wa ya buƙa alharsu kama huwa alfarsu kama huwa wannan gaskiya aya ne daga cikin ayoyi da ya kamata ku mai da hankali akan dabba kadai ya isa ya zamanto maka ka gane akwai ubangijin da ya cancanta ka bauta masa wa min samaratin nakhili ga wasu ayoyin daga cikin 'ya'yan wato dabinai ko dabino wal anabi da inabi tsakanin dibino da inabi shi kuma tattakhizuna minhu sakara sai kuke yin giya ku samu wato abinda za ku sha ku yi maye wato muna shayar da ku muna azurta ku dibino maimakon ku ci dibinan sai ma ku sarrafa shi ku yi wani abu daban da kuke so da Allah baya so mun ba ku inabi maimakon ku cire shi daga jikin itacen inabin ku jefa a baki ku tauna sai ku sarrafa shi har ku yi wato ku fitar da wato sakaran wato abin da za ku sha ya zaman tumaye wa rizqan hasana da kuma arziki mai kyau as-sakaru anan ana nufin al-khamru arzikul hasan malamai suka ce ai bayan wannan tsakanin inabi da dabino ai ana fudda mai ma a jikin inabi da dabino ana fudda mai kuma ga ainihin wato shi ɗan itacen kaɗai da ake zuwa ake sayar da shi a samu kuɗi ka sayar da inabi ka yi kuɗi ka sayar da dabino ka yi kuɗi duk wannan subhanallah rizkan hasanan ne daga Allah a nan wasu malamai suka ce wannan aya za a yi mata fassarar farko kafin Allah ya haramta shan giya ne sai mu ce wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana daga 'ya'yan dibino da inabi kuna fitar da giya ku sha sannan kuma ku samu arziki mai kyau shine ne bayanin ta ya ake samun arziki kenan a wannan lokacin Allah bai haramta shan giya ba shi yasa bai soki shan giyar ba a nan gurin wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda da Abdullahi dan Umar da Sa'id ibn Jubair rahmatullahi alaihim wa radiyallahu anhum da su Hassan al-Basri da su Imam Mujahid duk sun tafi akan wannan aya din nazalat qabla tahrim al-khamri ta sauka ne kafin Allah madaukin sarki ya haramta shan giya ina fata ana fahimta wasu kuma suka ce a sakarun nan ana nufin tattakiduna minhu sakaran wa rizqan hasana sakara ana nufin duk abin da mutum zai sha ya ji daɗi arrizqul hasan kuma abin da mutum zai ci kiran as-sakaru ma yushrabu arrizqul hasanu ma yu'kalu ina fata ana fahimta kenan ba as-sakaru na giya ake nufi ba kun fahimci wannan to wannan kenan malamai Allah ya musu rahama suna faɗa cewa Allah shi kaɗai ya cancanta idan ya yi maka abu ya maka gori ya lissafa maka abin da ya maka don ka yadda cewa ya taimake ka yanzu wannan arzikin da musulmi da kafiri duk suna amfanuwa da shi so kaga ba wani wanda zai daga hannu ya ce wai saboda shi ba musulmi bane Allah baya taimakonsa kowa ma Allah tabaraka wa ta'ala yana taimakonsa wa inna lakum fil an'ami la ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin musulmi da kafiri duk ya shiga ciki wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana musulmi da kafiri duk sun shiga ciki kaga wannan duk baiwa ce Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa ainihin wato bayansa shi yasa ce inna fi dhalika la ayatan liqaumin yaqilun lalle wannan aya ce ga mutane waɗanda suke masu hankali ga mutane masu hankali wanda suke hankalta suke ganewa to bayan nan kuma sai kawo maganar zuma da hikimar da Allah tabaraka ta'ala ya akan zuma da irin yadda ya wahayi wa kudan zuma ana yin wahayi wa dan adam kuma Allah ya wahayi wa kudan zuma sai dai wahayin da aka yi wa kudan zuma wahayi ne na ilhama ba wahayi ne na taje ta yi wa'azi ba yawwa kar wani ya ce Allah ya wa kudan zuma wahayi ya je ta je ta yi da'awa a ba haka ake nufi ba me Allah ya ce mana wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون الله مدوكين سركيتي وأوحى ربك إلى النحل أنا قام زن الله كينا sallallahu alaihi wasallama ubangijinka ya yi wa ƙudan zuma wahayi shine ya yi masa ilhama kenan me ilhama ƙazafa fi wato nafsiha ko fi anfusiha Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kimtsa a cikin ran ƙudan zuma ga abin da za ta yi kenan kai ma ana iya yi maka wahayi me wahayin da ake maka a matsayinka na wanda ba annabi ba ilhama kamar a sa maka wani abu a ranka a ce kai ya kamata fa ka yi kaza kuma sai ka yi din sai abin ya zama mai kyau kaga ba wani dan uwanka ne ya gaya ma ba ba wani ne baka shawara ba Allah ne ya maka ilhamin abin a ranka shine ilham wahayin ilhama ke ko kuma a ce kar ka yi kaza ba fa wani ne ya gaya maka ba ba wani ne ya faɗa ka ji ba ba wani ne ya baka shawara ba kawai a zuciyarka Allah ya alhama maka ya ce kar ka yi kaza kuma sai ka bari to Allah ya yi wa dabba ƙudan zuma saboda muhimmancinta a rayuwar ɗan adam za mu yi bayani akan falalar zuma da amfaninta a rayuwar dan adam Allah ya ce mu muka mata ilhama an ittakhidhi min aljibali buyuta kiriki gidajenki a cikin duwatsu shi yasa duk inda ka je zaka ga zuma kala biyu ce akwai zuma kan dutse akwai zuma bishiya duwatsu da kake gani manya-manyan duwatsu to sai ka ga inda mutane ba sa yawan zuwa to yawanci akwai gidajen zuma a ciki masu shan zuma su za su baka labari sai a ce ma wannan ta kan dutse ce wannan kuma mai gida ne a jikin bishiya an ittakhidhi min aljibali buyuta wa min ash-shajari kuma ki riki gidajenki a cikin bishiyoyi ki yi gidaje a duwatsu ki yi gidaje a cikin bishiyoyi wa mimma ya'rishun ke yi gidaje kuma a cikin guraren da mutane suke ginawa shine wa mimma ya arsho wuraren da mutane suke gini ka iya zuwa ka je ka gina wani guri ko ka kafa wani wuri sai zuma ta zo ta yi ainihin wato ta tare a wurin ta yi gidanta ina fata ana fahimta ko kuma ya arishun ka ce wuraren da su gidan zuman take yi ita gidan zuma tana yi wa kanta gida a yi ko ba ka bane ko ta je ta yi wa kanta gida a ciyawa ko ta je bakin kogi gindin ruwa sai ta yi wa kanta mai sai ta yi wa kanta ainihin wato gida shine wa mimma ya arsho an gane ko yawwa ko ka ce wurin da ma'abuta kiwon zuman suke yi wa zuman gida mana ittakhidhi mimma ya arishuna buyutan aidan yanzu kaga zuma ana kiwonta ai ana zo a tattaro ta a tattaro ta to wanda yake kiwonta sai ya mata gida shine wa mimma ya arishu an gane ko kamar kai yanzu kana da zuma sai kai mata gida to Allah ya ce ta zauna a wurin baitan ta'wi ilaihi gidan da za ta fake zuwa gare shi ina fatan kuna fahimta bayan wannan summa kuli minas samarati اقرأ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
الله يشي ثم كلي من من كل الثمرات sannan kuma mun baki dama ke wato udan zuma ki ci daga dukkan ɗan itace wannan dukka ɗin ba dukka wanda ake sani na duka ba ne mana dukka ɗan itacen da ya dace da ke ki ci ban sani ba ko zama tana cin barkono tana cin barkono idan zuma ta shi barkono ya za a yi kenan asha za shi kenan a nan abinda ake nufi min kulli samarat mana dukkan ɗan itacen da ya dace da ita ta ci kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake ba da labari wa bilqis Allah ya ce a can wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshin azim wa utiyat min kulli shay a fasarar mu ta wasu sai mu ce an bata komai amma kuma ai kaga ba komai aka bata ba an bata dai abin da aka bata a lokacin wanda yake karkashin mulkinta akwai wani abin a duniya wanda kuma ba nata bane ba so kullu din ba ana nufin ta duka bane gaba daya ta kina Allah ya bata dama ta ci dan itace fasluki subula rabbiki zulula ki bi hanyar ubangijinki cikin sauki kalmar zululan ana nufin sahla hanyoyi da Allah ya bude mata kaga ta yi sama kaga ta bi daji kaga ta bi wani lokacin za ta yi kaura ta bi ta gari a ta gudu ana buya wani lokacin cikin ciyawa wani lokacin cikin gashi nan dai hanyoyi da dama da wato kudan zuma yake bi kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zulula wato wuraren da Allah ya sauƙaƙa miki ya baki kibi muzallalatun linnahli sahlatul masaliki kenan babu wani wahala idan ta zo tashi za ta iya tafiya mai nisa ba tare da wahala ba shine ma'anan subula rabbiki zulula bayan nan Allah ya ce ya kharuju min butuniha sharabun yana fitowa daga cikin cikinta sharabun abin sha wannan abin shan shine al-aslu zuma mu ne a Hausa muka ce mata zuma amma asali abin da ke fitowa ne daga jikinta ake ce da shi zuma ko ko kuma ban sani ba wanne ne asalin a ciki ita zumar ita ce zuma ko kuwa dai kashin nata shine zuma eh zan sha zuma ana nufin me zan sha kashin to da Allah wani ba haushe binciko mana an ce kudan zuma ko to in an ce kudan zuma to kaga ya nuna sunanta kuda abinda take fitarwa kuma me zuma to Allah ya ce tana fitarwa daga cikin cikinta a larabci dai suna da bambanci sunan kudan annahal wannan jam'i ne kwaya ɗinsu shine nahlatu kenan kudan kenan abinda ƙudan yake fitarwa shi ne mai al'asalu to sai ku nemo a hausa kuma ku bambance mana Allah ya ce wani abin sha yana fitowa daga cikin cikinta shi ne zuma muhtalifun alwanahu wanda launinsa daban-daban ne kun ga zuman nan akwai farar zuma kun ga zuman nan akwai jas zuma kun ga zuman nan akwai fatsa-fatsar zuma akwai wacce take ma kamar baka-baka amma kuma abin mamaki kuda ɗaya ne wani lokacin in ta fitar da kashin nata ta fitar da fara sol kai wannan abu akwai abin mamaki kuda ya furzar da wani abu ka zo kana sa kana tandiya kana ƙalon mu kana hadawa subhanallah ka ce da zaki a ƙara ma ka duba fa mala kana tanda hannunka kuma tsada wani abu sai rabbul izzati ya sa ka ka sha kashin dabba kuma ka biya kuɗi ina fata ana fahimta amma da kyanke so eh kuma ka samu lafiya ai dan a nuna maka gajiyarka amma da kyanke so zai zo ya watsa nasa ya ka gani ka dan tanda ka gani sai asibiti saboda Allah bai ce a sha ba kuma bai sa shi zama magani ba wallahi wannan kadai ya kamata ya zama aya a gare mu kuma ai akwai kwari da yawa irin zuma din kamar su in aka zuba maka kwaron zuma kwaro kwaro wanda suke kamanci na shi kamar guda hamsin ba lalle ma ne ka iya gane zumar ba dukkan su gaba ɗayan sun yi kashi watakila wari yake amma zuma fa daɗi ɗanɗano haka Allah ya faɗa وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا سيدا ويتي يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس أتشين وانا أبين دك يفتوا دك أتشين وانا مقدا أكوي وركا متاني الله أكبر yace inna fi zalika laayatan liqaumin yatafakkaru a cikin wancan zance akwai aya ga mutane masu tunani ku duba yadda Allah ya ta kawo inna fi zalika laaya inna fi zalika laaya a cikin wannan surar tun ɗazu da muke ta karanta inna fi zalika laaya inna fi zalika laaya sai yayi bayani yayi bayani yace lalle a cikin wannan akwai aya ga masu tunani lalle a cikin wannan akwai aya ga masu hankali ana ta mana wa'azi lalle a cikin zuma akwai magani wasu suka ce a cikin ƙur'ani akwai magani amma fassarar farko ita tafi inganci tunda ana magana ne akan zuma so fihi shifa'un nan yana komawa ne kan me zumar bari mu gani akwai lamirin qur'ani ne anan summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu sai ce fihi shifa'un linnas wannan fihi lamirin yana koma kan me zumar amma wasu sun ce wai qur'ani ake nufi sai dai fassarar nan ta farko ta cewa zuma ake nufi shefi inganci saboda hadisin abi sa'id al-khudri ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi sahihi riwayar imam bukhari da imam muslim wani mutum wata rana ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah inna akhi istadlaqa batnuhu dan uwana cikin sa fa ya tsinke cikin ya kada yana can yana sakin gudawa yana ta zuba manzo Allah ya ce asqihi asala ka je ka shayar da shi zuma ya zo neman maganin ciwon ciki ina masu ciwon ciki ina wadda gudawarsa ta ki tsayawa ka zo ga kemis na alkurani ba ya ka biya ba sai dai ka je ka biya kudin zuma je ka sha da shi zuma bawan Allah ya je sha da shi zuma sai sake dawa yaro bai warke ba ya ce ya rasulallah ciwo fa yana nan inni saqaituhu falam yazidhu illa istirlaqa na fa bashi zama fa ba abin da ma wato abin da ma sai ma karuwa kawai yayi manzon Allah ya ce kai ka je ka shayar da shi zuma ya koma ya je dada bashi zuma ciwo dai sai dada karuwa shi so yake da an sha yanzu yanzu a warke ya sake dawowa ya ce ya rasulullahi ciki fa bai daina ba ya saki yana ta zuba wanzan Allah ya gaya mai sauko ya ce na gaya maka ka je ka shayar da shi zuma sallallahu alaihi wasallam bawan Allah nan malam ya je ya daɗa bashi sai sake dawa karo na hudu na hudu ba ya ce ya rasulullahi ni dai na yi na yi wannan abu ma sai dai karuwa yake sai manzan Allah ya ce sadaqallah wa kadhaba batnu akhik Allah yayi gaskiya cikin dan uwanka kuma ƙarya yake Allah yayi gaskiya cikin dan uwanka yayi ƙarya kenan annabi ya tabbatar da cewa qur'ani ya tabbatar zuma tana magani to ya akai haka malamai suka ce a kwarai kwa na farko dai akwai nau'i na gaggawa ga mutumin shi wannan kuma kowa ya sani magani an sha ba ana dan bashi lokaci ba ɗaya kenan na biyu maganin da aka ce zai shayar da shi zuman watakila ya shayar da shi adadin bai kai ba dosage din ya yi kaɗan to in dai kuma magani baka sha shi yadda ya kamata ba to ba zai ma magani ba yanzu misali panadol an rubuta ana shan kwaya biyu ne kanka yana ciwo likita ya ce ka je ka sha kwaya biyu sai ka ce gaskiya ni tsoron magani nake yi bari in je in bantara kwaya ɗaya ma in bantara shi kashe uku kai bat bat sai ka ɗauki bantare ɗaya ka ɗan jefa ka maza maza ka sha da ruwa kana jiran ka warke ka gaba ka warke ba kaga akwai matsala saboda adadin bai kai ba ku lura shi magani yana tafiya ne da yawan shekarun mutum da girman jikin mutum kowane mutum akwai irin adadin maganin da ake bashi shi yanzu kaga yaro karami ba yanda za a bashi panadol guda biyu zai masa illa kun fahimce ni yawa sai a ce a bantara guda daya a sa mai a cokali a dan bashi shi kadai zai mai aiki kai ku ka zama kaya guda yau shi za a baka bantare ai sai kwaya biyu in ba sa abin wata kila ka watsa hudu overdose ka je ku yi ta rikici a can to akwai wannan matsalar to wasu kuma suka ce ya je ya sha zuman ne ya yi yawa duk lokacin da ka sha magani ya yi maka yawa to cutar da kai zai yi to yi wannan bawan allah zuman ne ya je ɗiban farko ya ɗebe ta oba yanzu duk wanda ya je daga shan panadol ko optolidon ko wani magani sai je sha shi oba to sai ya sa shi matsala akwai maganin da ban aka baka shi ya fi karfin jininka sai ga kana hajijiya ligirtar da kai zai yi sosai kaga magani ne na hana ciwon kai amma an ka sha shi sai ka yi ni kana ciwon kai ranar da baka sha shi ba sai ka ji ka samu sauki to wannan yana nuna mana cewa ashe matsalar daga shi wannan mutumin ne da aka ce sha zuma ba wai daga ayar ba ko ba daga maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud yace da Qur'ani yace fihi shifa'un linnas din nan yace zuma fa maganin kulli da ne yace al-aslu wato ita zuma shifa'un ne min kulli da duk wani cuta da ka sani wato zuma tana maganin sa komi yace wal Qur'anu shifa'un lima fi sudur shi kuma Qur'ani yana maganin cututtukan zuciya ne hassada bakin ciki bacin rai damuwa wane ne kiyayya irin wannan dai abubuwa kazanta da ke faruwa to qur'ani shi kuma da aka ce yana magani to shi kuma yana maganin wannan ne zuma kuma yana maganin abin da yake na gangan jiki in ji abdullahi ibn mas'ud an ruwaito abdullahi dan mas'ud wata rana ya ce wa yan uwansa sahabbai alaikum bishifa aini ina muku wasiya ku riki waraka guda biyu alkur'ani da kuma zuma alkur'ani da zuma jama'a ya tabbata cikin qur'ani ya tabbata a cikin hadisi ya tabbata a cikin maganganun salafu salih magabata na ƙurai cewa zuma tana magani su duk wanda yake so ya gaskata wannan alkur'ani ya yake da shi to kada ya rabu da zuma a gidansa da daddare ka tashi cikinka kamar zai tsinke hayya hayya ya za a yi ɗauki zuman nan kaɗan karanta mata fatiya ka sha in sha Allahu sai ka samu sauƙi yaronka ya tashi yana ta mirgini yana ta mirginawa ba lafiya ko yana ta kuka an kasa gane me yake damu su ba shi zuma iya daidai gwargwado kar a bayar da yawa musamman a rinka hada ta da ruwa ana sha ko da ruwan zafi ana sha tana da amfani kwarai da gaske zuma malamai suka ce tana kara mutum kaifin kwakwalwa da basira yaro karami jariri yana da kyau a rinka dan lasa masa zuma a bakinsa yana sha zai tashi yana da kwakwalwa da basira kuma haƙwaransa za su fito suna da ƙarfi da lafiya su zuma tana da amfani to amma akwai abin da ke faruwa yanzu mutane sun lalata zumar sai ka nemi ta asalin ka rasa yan kasuwa a garin nan Allah ya sauwake suna nan masu tarin yawa da suke harkar zuma sai su je Zariya su siyo mazar kwaila tunda a Zariya ana mazar kwaila su zo su narkata in ka ga mazar kwaila ka ga zuma in baka san zuma ba sai ka ɗauka ruwan mazurƙailan nan zuma ne sai su je su siyo ta galiban ana kawo ta daga can wajen kamaru ko ganye ɗin nan ana shigo da suna da zuma mai kyau a daji a cikin duwatsu wallahi malam sai su je su can sai su ba su ita original mai kyau mu a garin nan idan mutum ya zo sai ya sayo trailer guda na zuma sai ya kai ta waya house ya sa a yi ta tsiyayewa ana diram-diram ake dafa mazar kwaila wani mai aikin zama yake gaya mu ya ce wallahi malam haka suke mazar kwaila suke dafawa kawai su ta gaurayawa sai a ɗauki diram ɗin mazar kwaila sai a ɗauki jarkar zuma bai fi gida biyu uku ba sai a juye a gauraya kawai sai ta rikide kawai ka je kana sha tana ƙara ma ciwon ciki a zo ana tuhuman ƙur'ani to ya za a Allah ne ya ce tana magani amma mu dai abin da ba mu dace ba to ai kai baka sha mai kyan ba kaga irin wato to Allah dai ya ce tana magani mu dai kam to ma'ana bai zai dai ce ƙarya bane ba amma dai a aikace dai yana nuna ma shi dai kam gashi dai gashi gashi alhali mazar kwaila suka danna masa zuma mai kyau akar makalla idan yanda ake gane zuma mai kyau kana bude ta ka sa yatsarka da ka sa yatsarka ka digar da ita haka in ta diga a ƙasa tana diga za ga gaba ɗaya ta haɗe jikinta idan ka ga zuma tana bin ƙasa to ka gudu wallahi ruwan mazar kwaila ce kun ku gane me nake nufi in ka je sayan zuma in dai kana so gane mai kyau ne ka ce akar makalla kafin na biya da Allah zan dan abin nan ba za su yadda ba ka ɗebo ta ka sa yatsanka ka samu ƙasa yashi ko ƙasa kana sa ta nan da nan za ta mirgina ta haɗe kanta haka take kuma inda za ka tura ta haka kana tura ta sai tafi gaba ɗayanta kenan ba ta shiga cikin ƙasa ruwa ya tsotse ta sannan ka kunna mata ashana za ta kama ƙware da gaske yes za ka ta kama to mai kyau kenan da sauran yanayi da ake iya gane ta ni ba mai sai da zuma ba ne ba da karwo ne ce kai malamin nan ko ya tallan zuma ne wallahi ina so ni da ma zan samu zuman ma da ba sai rinka siyar muku ba a garin nan ku ta zuwa kuna siya malam arama ku za mu fara harka zuman nan ne in ka yadda sai mu fara kullum za mu zo karatun nan mu dan kawo teburi guda mu aji muna jan aya ana ana siyan zuma mu Ah, dole su siya ma aku ai ba dalibin da isa zo nan bai sai zuman nan ba ciniki dole kenan to masu sai da zuwa a yi haƙuri don na san ba mamaki a nan kusa an ɗan kasa ta a yi haƙuri amma dai abin da ke faruwa mutane suna sha bata musu amfanin nan ba zuma ce mai kyau ba ina yi wa kaina wasiya ina muku wasiya kar ku rabu da zuma a gidajen yanzu irin shayi ɗin nan da ake dafawa ake ta shan siga mai matsala siga matsala ce ɗan uwana zaƙin nan da muke sha wallahi ba alheri ba amfaninsa kaɗan ne a jikin mutum kuma akwai wuraren da za ka iya samun sugan da ake da bukata na jikinka jikin yayin itatuwa da waye da sauransu waye kaji kana gamsa suga ba wani analysis da aka yi aka nuna kwalbar coca cola ɗaya suga irin cube ɗin na wajen guda nawa ake zuba mata lemon kwalba ɗin nan da lemo irin na gwangwanin nan aka nuna irin sugan da ake zuba mata malam shi yasa mutane suke ta kassarewa kaga mutum yana ta kumbura saboda zaki ya musu yawa daga nan shikenan sai hawan jini sai cholesterol mai koya ma yawa kitse yayi yawa shikenan sai ciwon zuciya sai ciwon suga sai ciwon kaza ciwukan zamanin nan da zaka yi ta shan magani kullun haka mutum kullun shi yasa mai zaman lafiya ya nisanci son zaki wallahi ku kana da karancin shekaru wanda ya kai shekara 40 kam ya ma kutar da kansa ka haƙura da shan zakin nan ka taƙaice shi ɗan kaɗan idan suna zuba kwayan shuga kwaya biyar ka sa kwaya ɗaya ishe ka kuma abin fa kawai ra'ayi ne in ka sa ko kwaya ɗaya ne ka gaya wa zuciyarka ka ce yayi zaki ka sa kwaya ɗaya sai ka ce zuciyar ta ji a ranta da yayi zaki ya maka shikenan haka sai ka saba amma idan ka rinka sa biyar ai da mun imagination ne ai ka sa kwaya biyar sai zuciyar ta ce ai bai ci ba to bai cin ba kuma ko ka dan za ka ji bai ci ba sai a ce ƙara biyu ce bai ƙara cokali biyu amma dai bai ji ba sai ka zuba cokali goma a kofin shayi guda ɗaya abinda zuciyar ta gaya maka ne shine za ka ji you are satisfied to shikenan tunda tana son a ƙara mata da yawa sai ka watsa mata rabin cokali ka ce ya ji ko ba ka bane ba ka kurba bakin ya ji bai ji ba ka ce ya ji ka ci gaba da sha ka duk inda kai wata ɗaya wata biyu kana sha to wallahi idan aka sa maka cokali biyu kana ɗanɗana ka ce kai zakin yayyawa saboda me bakin ka sabar masa da low test ɗin shuga ɗin kwakwalwar ita ma ta saba ɗaukan kaɗan ne to haka ake wallahi malam zaki ba alheri bane a tattare da mutum amma ku tambayi likitoci yasa da yawa yawan mutane kake ganin suke kassarewa ciwon kafa ciwon gwiwa ciwon wane ne gashi nan dai wannan zakin baya zuwa da alkhairi ga mutum kuma yana taimakawa wajen badana me badana mutum ya ta ƙiba yana kumbura bincike ya nuna cewa a duniya a cikin masu mutuwa kashi ɗari masu mutuwa a duniya kashi ɗari to kashi sittin da wani abu zuwa saba'in masu ƙiba ne su suka fi yawan mutuwa ku yi haƙuri fa karantawa ne research ne wallahi wani kuma duk duniya aka yi ta aka yi ta yabansa ya yi ƙoƙari yawa yawansu mai motsatsen jiki ya fi zaman lafiya ku lura wanda za a gan shi kyamas ɗin nan to za ga ya daɗe bai ciwo ba amma wanda ka gan shi fus za ka je na wallahi mura ce take damuna mura ce take damunsa Allah kuwa irin mu ɗin nan kenan ka gan mu kaya guda da yi shi yasa nake yawan abin na ayi ko a rama din nan sai da na ja masa kunne na ce ni fa kaga wannan kibar taka ba santa nake ba ka rinka fita kana motsawa kwarai da gaske motsa jiki ni yanzu da kuke gani na nan Allah dirrar da tsautsayi ya hada ni da ku a fili za ku sha mamaki sai wallahi sai na sai na zubar da ku dukkan ku yawancin Allah nake ga maka ka daina gani na haka banza banza da ba dan ina motsa jiki ba kujerar nan arama sai dai koma can gefe na gama cike wurin to gani na ina haɓaka abun yayi yawa nace kai masu kuɗi suna ta mun hasada san ɗauka wani babban mai kuɗi ne nace a'a ni almajiri ne bari dai ka gani to shine in ka bari kai kiwa da yawa kiyamun laili ma ba za ka iya yi ba wallahi ba za ka iya yi ba sallah mutum ka ga yayi sujada ka je na wallahi ba domin ba ya san doguwar sujada liman ya takura masa saboda ya gama cika ya cika bam kaga mutum zama da ƙyar tashi da gire shi zaka bari wannan abun ya same ka ko da wasa motsa jiki tsalle tsalle tafiyar kafan nan yana da amfani Allah kuwa wannan magana ce ta gaskiya nake ga mu yawa dan ni da kuke ganin nan duk sati ba fashi ina da idda nake zuwa in ka ganna a wani gurin ma ba za ka gane ni ba dan kar wani ya haɗu da ni wata rana ya ganni nayi wata shiga ya ce ta ashe mutanen nan haka suke wani ya ai wani ya taba gani na na sa wasu kayan motsa jiki da ya ganni sai ya juya ina ganin sa ta miran mota ya juya ya dai leka da ya gani dai na wuce ya daɗa juyawa mana yanzu yanzu wannan malami yanzu ashe ka duba irin irin wannan shigar da ke to haram ne ai ba haram dole sai na kullun sai na saka hula da babbar riga da doguwar riga kullun ko dole ne ai ba dole ba ni ma na dan shakata ai ko kuwa to ai abinda Allah bai haramta maka ba malam dan me zaka haramta wa gaga baka da wani dalili baka da wata hujja ina fata ana fahimta da wallahi muna nan muna ustazai kafin mu abin lokacin muka tafi jami'ar musulunci ta Madina muka je muna karatu ana karatu ga ilimi muka sai muka ga duk sati ashe dalibai ana fita da dalibai da malamai da sai ga an fita kawai kaga kowa ya dan sa yan kananan kayan sa an fita ana tsalle tsalle nace to mu nan muna rayuwar ustazanci mun matse kanmu kenan da yawa mu ma muka je muka nemi yan kananan kayan mu rinka dan sawa muna fita muna dan motsa to sai kaga wanda ya fika tsoron Allah ya fika Qur'ani ya fika ayar ya fika hadisin ya fika waye shi gashi ne yana yi to sai ka sauƙaƙa wa kanka ba wanda ya ce kullum kai talo da babbar riga a jikin kai ko abin nan ba wanda ya faɗa in kuma akwai aya ko hadisi a kawo kai dai shiga ta mutunci ta kamala so kaga in zaka motsa jiki dole kana buƙatar ka sa ƴan ƙananan kaya ƴan tracksuit haka na tsalle-tsalle yawa duk wanda ya san ya kamata yana yi ko baka san ya kamata ba an kana so ka dan samu lafiya a rayuwarka ai kai ka zo motsa jiki ne ka ɗebi babbar riga ka tafi kawo fili ko ka saka rigar doguwar riga ai bai zai yi ba dole ka dan saka kaya da zaka abin nan so mu motsa bayan shan zuma motsa jiki yana kawo lafiya insha Allah wata rana zan yi mana lecture ko na bayani akan muhimmancin motsa jiki a musulunci da tasirinsa da amfaninsa da irin yadda annabi yake yi da sahabbai da matan shi ba amma duk wanda ya yadda ya zauna nyama wala nyama hara wala ci ka koshi ka kwanta kana da matsala kuma karka yadda ana ta maka murna ka malam wani fa malam jiki ya yi kyau ma'ana kana haɓaka kenan ina ina dole ne kowannen ku ya samu wata rana a sati kwana biyu kwana uku da yake motsawa dole ne ko dai tafiyar kafa ko kuma ka rinka daukan karfe kana saukewa ka samu damtse sosai amma namiji ya zo ya cire hannunsa mace ta cire kaga duk iri daya ai shi namiji ka ganshi a murde duk wanda ya ga damtsansa labataka kana da matsala so ake a ganka ka murde nan dan nan kaga abun wani yanka yanka haka to shine lafiya kwarai da gaske to shi kuma wannan body building ake ce da shi daukan karfe da daukan nauyi kana yi jikin yana sabawa to shine yake kone dukkan wani kitse yake kone cholesterol wannan cholesterol din shine sababin hawan jini da zai zo ya kashe ka kana kwance kana tafiya a hanya ya karka ciwon zuciya zuciyarka kitse ya mamaye ta gaba ɗaya saboda baka motsawa to haka ake so na yi mana karatu na gaya muku duk wanda ya zo fata jikinsa kai da yadda ake gane kitse ya maka yawa ka ganin yanzu ka ganin ni kitse ya mun yawa matsala ne mai lafiya shine wanda zaka gani idan ya kama hannunsa haka za ga ya iya jawo fatar iya fatar yake jawo amma ni kaga akwai kaya da na taho da shi kitse ne wannan duka ba nama bane fa kitse ne to wani idan ya zo yanzu tumbinsa in ya zo kamawa sai ya cika masa hannu fatar idan ba ku gane ba sa fatan sa mai kiba koshashe kauri ne da ita ko wanda yake raman mefa sai ga fatar siririya to kai lafiyarka shine fatarka ta zamanto siririya in ka ja haka wato za ga fatar ce kawai da haka ake gane cewa mutum jikinsa yana kyau ko baya kyau to suna ta tattabawa a karamar kalla yau dai mutanen namu mun shiga da su wani babi kuma yana da amfani kasan shi karatu haka ake a rinka yi ana dan tattaba wasu bangarori kar mu zo muna ta jan aya da hadisi kuma akwai marasa lafiya a cikin mu dume yanzu wanda yake da dabara wallahi malam dan wai daga nan zuwa wai daga nan zuwa wai zoo road ko daga nan zuwa gyaɗi-gyaɗi ai ba ya ka hau abin hawa ba ka taka kawai dan daga nan zuwa gadon kaya sai ka hau mota ko ni wallahi dan dai ba lokaci ne kuma yan hizban nan ba kyale ne za su yi ba da yakowa zan yi a ƙasan nan yip yip yip yip yip yip to matsala za a makara shine kawai na sha faɗa wa ɗalibai na ce wata rana da za ku yadda ku zo mu zuba mu tafi wudil da kafa wallahi Allah wallahi mu zuba mu gani mu ga kafar za ta kai mu ko ba za ta kai mu ba duk wanda ya sare a gano akwai wani masallaci a bakin hanya ya tsaya ya sha ruwa ya hau mota ya dawo ka gwada ka gani mai tafiyar kafa ya fi lafiya amma kullum mota kullum babur ka buga duf ka dora tumbinka a gaba kana tafiya kana jin daɗi mai tafiyar kafa ya fi ka lafiya nesa ba kusa ba ba shi yasa za ga yan bal sun fi kowa lafiya da wahala kaga dan bal ya kwanta a gadon asibiti ana zuwa gaishe shi saboda yawanci cutar ya je ya kone ta a fili in kai gudun nan kai tsalle tsalle kai goman nan cututtuka kake konewa kurmus kuma ku tambayi likitoci ko asibiti ka je kaza kaza kaza sai a ce malam ka rinka zuwa motsa jiki a rinka dan motsa jiki amma ka zo ka cika da yawa abun ba daɗi wasu yanzu wallahi da tumaki ko awaki a cikin ku da za kai su kasuwa za su yi kuɗi da yawa saboda agoshi suke ina fata ana fahimta so a sha zuma a motsa jiki a sha zuma a motsa jiki muna fatan insha Allah za mu samu canji to a ramma sama mana makwana wajen kwana والله خلقكم ثم يتوفاكم haka ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم علم لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير to yana ta mana bayanin abubuwa da ya mana na baiwa ya ce wallahu khalaqakum Allah shi ya halice ku sun mai tawaffakum sannan kuma shi zai ɗauki rayukanku ya halice ku kuna 'yan yara sibiyanan au shubbanan au kuhula kuna yara ku zama matasa ku zama dattawa sannan kuma ku tafi kabari shine karshen dai karshen tika tika tik wa minkum man yuraddu ila ardalil umri daga cikin ku akwai wanda zai dade a duniya har a mai da shi ardalil umri wato izuwa mafi kaskancin rayuwa abinda ake nufi tsufa kamar mutum ya tsufa ya tsufa ya dawo yana cin bayan gidan shi mutum ya tsufa ya tsufa ya dawo yana kwabe wandonsa a cikin mutane ma'ana kwakwalwar ta gama yayinta ta dawo kuma yanzu ta fara harka ta yara akwai wanda in ya tsufa ya tsufa ya kai fik sai ya yi ƙasa to arzalil umuri kenan wasu malamai suka ce arzalil umuri fa tis'una sana duk wanda ya kai shekara casa'in to ya fara kwankwasa kofar arzalil umuri watakila karfin ibada karfin addu'a sai kaga Allah ya tsare masa wani kuma idan an yi rayuwar mara kyau a cikin samartakan sai kaga yana wannan shekara 90 shekara 100 da wani abu sai kaga yana tsince tsince kaga yana wasan yara kaga yana kashi a jikinsa yana fitsari saboda ya tsufa to shine wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri likai la ya alama ba da ilmin shai'a ya wayi gari bayan da ya yi ilimi kuma ya wayi gari yanzu bai san komai ba kwakwalwar ma ta goge idan wani ya zo sai ya ce wa sunanka za ku yi tuna akwai datta masu wannan ya manta mutane ko ya zo ya ta haɗa maka zance ya ta maka shirme ba yanda za ka yi da shi kakanka ne kuma ya ƙi mutuwa yanzu wanda aka bada labari kullum tsohonsa ta ce sai ya siyo mata tsire ya siyo mata tsire ya sa mata tsiren nan a cikin kwanan sha ya murje shi ya zuba ruwa ta sha ta ce ya ba ta ta ci in ya ba ta ci ce sunkuya ta sunkuya ya sunkuya ta dirka masa dundu kullum ba fashi ba kaga na ai arzalil umuri ne ai saboda ta ta fara canjawa ko ba ka bane ba to akwai su irin wannan yana faruwa amma malamai suke cewa duk wanda ya rayuwa mai kyau ta addini a samartakansa to Allah yana tsare masa arzalin umurinsa wanda a samartakansa ya kyautata ya yi mutunci ya yi aikin alkhairi to sai kaga ko ya tsufa din Allah yana tsare masa tsufan nashi to sai Allah ka ba mu tsufa mai kyau likai la ya'lamu ba'da ilmi shay'a ay la yaqilu ba'da aqlihi al-awwal shay'an bayan hankalinsa na farko sai waye gari kuma yanzu baya gane komai sai a ce to alhaji sai dai haƙuri wallahi jikin yayi tsanani tsufan yayi yawa wallahi ba abin cewa komai wani ma fita yake ma rasa inda ya je ma sai an kamo shi wani sai ya je ya fitsari wani akwai wanda aka ce wallahi yana tsaye cikin mutane sai ya fitsari wani kuma yana tsaye a cikin mutane ana ba sai ka je na tusa buhut buhut kuri yana sake ba control saboda kawai kwakwalwar ta canja ta zama irin ta yara to kaga masu neman dadewa a duniya wani dadewa ba bai da amfani shi yasa ina so ku lura wallahi rayuwar duniyar nan gajeriya ce yanzu duka duka yanzu kaga kuma muna magana mai shekara 100 duba yanzu shekarun ka wata kila 20 yanzu ka duba yadda kake jin dadin duniyar nan a ce an kara ma goma yanzu yanzu shekara goma nan za ta kare jiya fa ake cewa malam Jafar ya rasu yanzu yau satin nan mai zuwa juma'an nan mai zuwa shekararsa goma cif cif shekara goma shekara goma to yanzu watakila ba za ka kai shekara goma ba ni ma ɗin ba lalle ba ne watakila kai shekara goma mai zuwa amma mu yanzu shekara goma kaɗan ce muke ganin ta bai wuce ba kawai ka je ka yi digiri ka gama ka je ka yi masta an ka gama ka yi kaza shi kenan ta ƙare to an ƙara ma goma ka ce ma an ƙara ma ashirin ka ce ma ƙara ma kaza ka zama arba'in ka zama hamsin ka shiga sittin kana tsallake shekara arba'in shi kenan fa kana ta lissafi ne saboda kaga annabi ma a shekara sittin da uku aka ɗauke shi wanda Allah ya fi kowa san shi wanda rayuwarsa ta fita kowa muhimmanci to kai nawa za ka yi kuma ka tuna mutum nawa suka mutu a irin shekarunka to me a cikin duniyar iya burin da zaka yi duba yadda kuɗi yake da wahalar samuwa yaushe ka tara kuɗin nan yaushe ka gina gida yaushe kai kaza yaushe kai kaza yaushe kai kaza kana gama yi ka tara kana kokarin cin moriya sai ka mutu ya gina gida ya kashe kuɗi ya kashe miliyoyin kuɗi an yi shekara wajen goma sha ana gina gidan nan alaji yau za a tare a da saura tukunna ai sai mun kawo kayan kaza sai mun kawo kaza yana tara ashe duk ya tsarar da shekarun nasa a gidan haya sai da ya gama gina gidan ana murna za a tare za a tare ba za a tafi da tsohon cokali ba sabon gidan yana dara gidan duk duka sati ɗaya ya ciki bai ma shiga wani guri ba a gidan sati ɗaya aka turo mala'ika mutuwa ya ɗauke shi wani abu sai Allah ina ruwansa aka ɗauke shi aka raba gado sai ga shi wannan gidan yau an ɗauko bulan siminti ana datsa shi gida biyu sai ga shi rabin gidan an sa shi a kasuwa sai ga shi wata matar ta ce a ni zan riƙe na yaya rana a nan zan yi aure sai ga shi wani ya zo ya aure ta ɗauki kwarinka kun san ɗauki kwarinka ku? Allah ya taimake ka samu wata mata mai maiko mijinta mai maiko an batta da kuɗi ka je ka aura yaya za a ce a ni ina da gidana to hajiya ai ba komai wallahi a ran ma yanzu halin nan da ake ciki Allah ya taimake ka samu mai ginannen gida ka gani yaushe za ka je kana wani ɓata lokacinka ginannen gida labiyayye wanda ya gina mata gidan yana kabari ya wahala ya tara kudin ya gina mata bai gina masallaci ba bai gina makaranta ba bai taimaki makotansa ba uwarsa tana raye bai taimake ta ba bai yi kaza bai yi kaza ba ya ci wuri ashe bai zai dade ba ya gina ko dan kara ma ta masa kara ta ce a barin bari kaza kaza ina to yarinya ce matashiya tana ga yanzu ta fara ganiyar haihuwa wallahi malam an raba gado sai ta fita ɗanyi kwallon ta kwana ɗaya biyu wani ya zo ya gani aka ɗaura aure buɗe masa falo da kujeru lafiyayyu gogon ka ya ajiye ce ba ni ruwan sha wallahi tallahi sha ruwa shi dan na mana esin nan shi kuma mai esin yana kabari gado lafiyayye tafiyayye ai mata kenan mace ai ka ga mace kawai wallahi ina son ka ina kauna kamar jefa ka a kwalba kamar kaza kamar kana mutuwa ko a yan uwanta za su san to kingar amari na rayuwa haka yake sai dai hakuri mutuwa kan kowa ma yana hanya gaskiya ne ubanki ma ya mutu ai baki ya za a yi kaza kaza to wallahi dai gaskiyar ka to in kika bari ma hawan jini ne zai same ki shi ya riga ya mutu yanzu ya zaki gaskiya ne wallahi ki samu wanda zaki dan hole ke ma abin nan kaza kaza wallahi kuwa a zo a zuga ta da kai fa nake kana nan kana tara kuɗi baka yi aikin Allah ba kana gina gida kana kaza ka je ka gama gina mata ‘ya'yanka ƙanana su zo suna ce wani baba ta zo ta yi aurenta ta miƙe kafa ta shakata a yi biki a yi shewa har fati za ta yi kana kabari kana kwance a gidan da ka kashe kuɗi ka gina saboda ta samu ‘ya'ya da kai sun ci gadon yaranka ƙanana ko ba su kai lokacin da za su mori gidan ba dole ita za ta mori gidan wani miskini talaka bawan Allah shi zai zo ya mai to ne maganin wannan kawai in ka samu kudi ka more kanka Allah wallahi duk wanda ya samu kudi ka yi aikin Allah ka ci kudinka ka more yaushe Allah wallahi kuwa ka more kudinka tsaya kana wani lallaba lallaba kana abin nan kaje ka mutu ka bari wani ya zo wani watakila makiyinka ne ma ba san kai ke ba a zo ka mutu su zo su aure maka mata kuma ita mata ba za ta ce bari ta maka kara ba ta bari wani sahabi ne ya gaya mata sai ce ke kina so mu haɗu aljanna ta ce eh ya ce to in na mutu kake aure in na mutu kake aure to kai yanzu ba mamaki in kun rabu ma wani za ta zaba sai ta jima ta fi son na biyun sama da kai ka tara mata kudi ka tafi kabar mata kuma galiban masu ganiyar kudin na abin da ke faruwa a kansu kenan da Allah ku yi haƙuri yau na san karatun nan bai muku daɗi ba na shiga wani wuri daban amma gaskiya ce ita gaskiya kuma haka take Allah ka gyara mana halin mu Allah ka sa mu cika da imani ka sa aljanna mu kobar mu abinda muka faɗa ne dai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ya ce allah ƙara malar lafiya ya ce malar ina da sana'a da ita nake ci da ita nake sha na mallaki abubuwa da dama amma wallahi duk inda mutum ya kai da taka tsantsan a cikinta abu ne mai wuya mutum bai afka wajen cin haram ba da allah malar ina roƙon addu'ar ka da ta yan uwa abokan karatu ya allah ya canja mu wannan sana'a Allah canja mun da wata mafi alkhairi insha Allah mayar da malam gida lafiya Allah ya ƙara kare mana kai to yana sana'a kuma ya gaya muku cewa da ita yake ci yake sha amma ya ce yadda aka yi sai mutum ya afka haram to kaga wannan sana'a ta zama hadari gare shi bai dai faɗi wace irin sana'a bace ba kuma gwanda da bai faɗan ba don kada a je ko ta shafi wani da wani amma dai kowa ya ji tsoron Allah dangane da sana'ar da yake ya tabbatar yana cin halal saboda duk wanda yake cin haram fa Allah baya karban ibadarsa wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghuzziya bil harami fa anna yustajabu lahu annabi ya ce ittaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman abincinku duk wanda zai sana'a ya tabbatar halal yake ci ya Allah karba mu da cin haram in aiki muke yi Allah ka azurta mu da yin aikin nan a bisa ka'ida na ci halal mu duk wanda yake aiki aka ba shi kuɗi baya zuwa aiki yana karban albashi baya yin abin da ya kamata yi haram yake ci dan kasuwa da yake hauma-hauma ya hada wancan da wannan na haram da halal shi ma akwai hadari so irin wannan bayan Allah ne da suke jin tsoron Allah suna jin tsoron gamuwarsu da ubangiji shi sa suke roƙon Allah ya yi musu ya canja musu muna maka addu'a Allah canja ma sana'ar da tafi wannan kyau wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara wa malam lafiya amin malam dan Allah a faɗakarwa wato yan uwa waɗanda suke yi wa Allah laifi kuma sai su zo suna gaya wa abokanansu laifin da suka yi wa Allah da isgilanci don su burge don Allah malam a yi musu nasiha da kuma tsorata su kuma don Allah idan mun yi idan muna yin addu'a ka dinga karantawa don kila akwai bayan Allah waɗanda idan suka amsa Allah na karɓa kuma ina neman addu'arka da dukkan waɗanda suka ziyarci wannan majalisi akan wata bukata ta mai girma Allah ya ƙara wa malam lafiya ya sa ka gama da duniya lafiya amin sun ma'amin muna son ka malam saboda Allah a habbakumullahu lalazi habbaktana fihi wannan ba Allah ya ce akwai mutane da suna yin izgilanci wa Allah su yi sabo su zo suna fada kamar zina mutum ya zo yana gaya wa uwansa yana cewa kai ai karamin ɗan iska ne ma guda nawa ma kai ka sa akwai masu irin wannan kai satar da kake ma karama ne ni da nake ta kaza kai tsagerancin ka ma kaza ne ni na yi kaza ma kaza nake irin dai shaidanci mutum ya zo yana faɗa a cikin abokanai don ya burge Allah yana kallon ka mala'iku suna jin ka in ta goce maka sai a riƙe ka a cikin zunubin a hana ka tuba ka mutu kana aikata wannan ka shiga wuta ka yi asarar rayuwarka haramun ne isgilanci da zunubin da mutum yake yana gaya wasu la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al ila manzilin su wannan ba sai an yi mutum bayani ba ai kowa ya san cewa ba abu ne mai kyau ba sannan ya ce in an yi addu'a a rinka karantawa akwai waɗanda suna rubuto addu'a ne irin a farko ɗin nan kafin su yi tambaya to wani lokacin ana tsallakewa ba a karantawa muna fatan allah ya karɓa mana allah ya ƙara mana ƙaunar juna wannan bawan allah yake cewa malam allah ya saka maka da alkhairi ya biya ka da mafificin aljannarsa amin malam dan allah ya halatta mace ta rinka roƙon allah cewa idan zamanta da mijinta alheri ne to Allah ya bata haƙuri idan kuma ba alheri bane Allah ya canja mata ba don kuma ba saboda shekarar su tara tana tare da mijinta amma ba ta samu haihuwa ba ya halatta ta roƙi Allah ya raba ta da shi in ba alheri bane ya halatta tunda yana daga cikin manufa ta aure a haihu kuma kina tare da shi ba a samu haihuwa ba shekara tara Allahu alam mun sani matsalar daga gare ki ne ko daga gare shi watakila ke ce ba ki haihuwa yana rabuwa da ke da ya auro wata sai ta haihu watakila kuma shi ne to amma tun da shi daga cikin manufofi na aure ana so a hayayyafa mai da annabi ya faɗa kika shekara tara aikin yi haƙuri ko zuwa kika yi wajen alƙali kika ce a sauƙe miki baki saba wa Allah ba ba wai ma ki daga hannu ki addu'a ba so ya halatta ki roki Allah Allah ya canja miki da alheri matukar ba a samun haihuwar ba watakila kuma kin samun haihuwar shine alheri a gare ki watakila a baki haihuwar ki ki haihu dan fashi Allah kiyaye ko barawo ko mushriki ko azzalimi ba mamaki shi yasa roƙon dan kawai ba roƙon mai alheri ba akwai hadari wannan yace da Allah mallan ina neman ƙarin bayani akan wannan hadisin man halafa bi ghairi llahi faqad asharka duk wanda ya rantsa da wani Allah ya shirka eh ba a rantsewa da wani ba Allah ba amma ka ce ka rantse da kabarin malaminka wani ma cewa ya rantse da carbin malaminsa saboda diga ne shi ya rantse da rawanin malaminsa me kuma ce ce ya rantse da Allah sai kira wani Allah ya kawo shirka ne wani Allah ya sauke da Allah malam me hukuncin karban kudin gidan kallo da kuma hukuncin masu biya su shiga yawwa wanda ka hado da su ai duk gida ɗaya ne duk haram ne saboda kallon da ake ana kallon tsiraici ana kallon kida ana kallon rawa ana kallon waka ana kallon sabon Allah shi ya mai da shi haram su wanda yake wannan abun yana ciyar da kansa haram ne su masu zuwa ba da kudin suna shiga suna taimakon a yada haram a lalata tarbiyyar mutane a cikin unguwa so in sana'ar ka ce ka tuba wanda ka je ka rinka siyo awaki kana daurewa bayan wata uku kana kai su kasuwa ko ka je ka samu wulbayaron ka lafiyayya ka je nan sharaɗa muna da wurin da ake lodin data Allah ka je a loda maka ɗata ka auna ta daga nan har sabon gari yamuran nan da arnan nan suna cin ɗata da gaske in ka zazzagaya duk inda ka yi la'asar za ka ga kaya ci ƙarfin ɗata nan ka dawo gida ka ci halal ya fi maka akan ka je ka zauna kana lalata tarbiyyar mutane yawwa akwai motsa jiki dama ai ba wanda fi mai sai da rake da mai ɗata motsa jiki kau-kau za ka gan su shi sa ku lura da wahala ku ga mai kiba a cikinsu to ya zubar da kibar duk kitson ya zubar da shi a titi da mai daukan kankare a murɗe za ka gansu gaugau za ka gansu ya ce allah ƙara wa malam daraja da ilimi da nisan kwana amin ya ce ko kuma share ya kare ka daga sharrin makiya ya ce sako daga ɗalibanka ya ce muna fatan allah ya kara malar lafiya da tsawon kwana da ilimi mai amfani a malar ni tela ne idan na karbi dinki na yi a shagon da nake aiki kuma aka biya ne to sai na rike kudina ba tare da na bawa mai shagon wani abu ba na ci halak allah mai da malar gida lafiya to ban san yarjejeniyar da kai da mai shagon ba ban sani ba shi ɗin mai shagon tela ne ɗaya kenan a'a mai gidanka ne mai shagon a'a wani ne ya kama shagon yana wata sana'ar kai ma ka shigo kana yi a'a kai ɗin telan sojan haya ne keken ba naka ba ne duk ya kamata a ce kai wannan bayanin yanzu zai iya yiwa yaron wani ne kai ya amince ma ka je ka ɗinki kai ma ka nemi arziki zai iya yiwa kuma shagon haya ya kama yana biya a shekara abokinsa ne ya kamata idan kayi ana ware wani abu ana bashi don ya biya haya to duk kaga wannan ni ban san me kake nufi ba gaskiya so sai ka sake rubuta takardar ka yi bayani don in baka amsar da ta dace watakila kuma yaronsa ne kai ana kawowa ɗinki ka iya ɗinki sai ka je ka yi ka soke kuɗin alhali shi aka kawowa ko kuma kekensa ne ba kekenka ba ne duk wannan warit wai da Allah mala idan mutum ya samu ruwa a cike a cikin bokiti wai farin bokiti ruwan mai tsafta wai idan ya sa hannunsa a cikin bokitin ya kwarfata don yin alwala wai ruwan ya haramta alwala da shi kuma alwalar ta yi ko ba ta yi ba ya yi mana ta san da ana cewa duk wanda ya tsoma hannunsa a ruwa kafin ya fara wankewa ruwan ya haramta ba haka ba ne ba a so a fara tsoma hannu da watakila hannun akwai mai ko akwai datti ko akwai gazanta sai a karkato bokitin a wanke hannu amma don kayan alwala da shi ya yi sai dai in hannun naka akwai wani abu na najasa da ya lalata ruwa wannan ya ce malam ina maka fatan alkhairi da roƙon Allah ya yi wa zuri'arka albarka ta ce yaro na yana fama da larura da shafan aljan ina roƙon addu'ar yan uwa Allah ya yi masa ya kuma raba shi da shi amin Allah ya yi masa akaramakallahu assalamu alaikum an wani lafiya tambaya ta ita ce game da jinin da mata suke yi na bari shi idan mace ta yi barin cikin wata biyu menene hukuncin jinin wannan za a ba shi matsayin jinin rashin lafiya ne kawai mun san jinin rashin lafiya baya hana sallah baya hana kaza amma malamai suka ce idan ta yi barin halitta ta fara bayyana kamar barin da ya haura wata uku wasu malaman suka ce to wannan za a bashi matsayin kamar jini ne na al'ada kaga ba za ta yi sallah ba ba za ta yi sai jinin ya kafe kaf ya daina zuwa sai ta yi sallah wai me hukuncin wake shi na gani wai idan sallah ta wajaba ga mace za ta fara ne tun farkon zubar jinin ko ku za ta fara ne daga ranar da ta ga jinin da ta ga cewa jinin ko da ta ga cewa sallah ya wajabta a gare ta ba lalle ba ne a yi jini kadai ko jini kuma farki idan jini ne kam sai jinin ya tsaya aiko tunda zai kwana uku hudu biyar shida bakwai in ya gama sai ki fara sallah in kuma mafarki ne kuma to wannan da an yi wanka sai a fara yi wani ne ya rijista ko wata ta yi rijista kenan ya shiga layi sai a ji a ta aikin alheri allah kiyaye mu da fitina tambaya ta ƙarshe wannan take cewa da allah malam ina neman shawararka domin ni ɗalibar ka ce duk program naka na rediyo ina ji da kuma na wannan unguwar tamu malam ni yarinya ce mai shekara sha tara na yi sauka yanzu ina kuma hadda har ma na kai izu arba'in karkace wani baka san me za a faɗa a ƙarshe wani yana nan ya kimtsa yana jira to ba wannan abin da kuke tsammanin ba ne wani ya riga ka nan kam ka sa akwai masu son banza masu bin majalisai su jira suke su ga an karanta irin wani takardar su biyo kadu cewa ta yi amma wallahi malam ina cikin halaka domin ina kallon bulofin mai izu arba'in kina kallon mu ta ce da tana yi amma yanzu ta daina amma matsalar tana dawo mata ta ce malam yadda abin yake faruwa nakan shiga ɗaki na ni kadai na kulle na dinga tunano abubuwa kamar da ni ake yin wannan bulofin ɗin haka zan yi ta yi har sai na samu gamsuwa kuma wallahi malam ba na bin mahaifina mana ba ta biyayya wa mahaifinta to ai dole inda kina wannan abin kan na za ki bi mahaifinki ta ce fa amma fa a ɓangaren mutane wallahi malama ma ake ce mu mutanen wajen sun gani malama suke ce mu malama wance domin duk siffofin addini ina da su gashi kuma an kusa bikina malam dan Allah ka bani shawara kai wato wani abu sai a makaranta ka je wata fatawar suka je ma me zaka ci Allahu akbar to muna miki addu'a Allah ya yi miki dan dadin abin ta ce ta kalla ta dena amma kuma tana shiga daki Allah ya sa ba a waya take dan duddubawa ba ta ta tunano abin sai ta sa kanta ta ji kaza to daman shawarar da yake so in baki kin faɗi warwarar ta gaskiya yawwa ni ce muke zan yi kawai ke aure ko ba kuma me ya jawo take zama ta ta tunanin cewa kamar da ita ake wannan abu saboda ba ta da miji to amma Allah ya taimake kin ce kin kusa bikin ki ina ba da shawara in sun baki wata uku ne ki dawo da shi wata daya in ba gama shiri ba a karasa kina gidan mijinki gaskiya saboda fa ina jin albarkacin wannan qur'anin izo 40 ne wannan yarinyar bata tsallaka ta je ta aikata tsiya ba so shawarar da ke son baki ki aure da wuri dan wanda ya zo neman kinki ki rike shi gamgam kada Allah ya sa ya tafi a yi miki aurenki kina yin aure insha Allah wannan izo 40 din kika kara ta zama hamsin ta kara ta zama sittin za ta zama miki kariya sai ki zama yar kirki malamar kirki mahaliciyar ƙur'ani sannan kuma ba ki faɗi me yasa ba ki abin mahaifin naki ba me ya miki uban da ya zama shi ne sababin zuwan ki duniya me za ki ƙarar shi za ki fandare masa yanzu ba ki bi shi ba za ki je ki bi wani gato ko ba ka ba ne yanzu ta ce ba ta bin mahaifinta amma za ta bi wani ai ba yanzu za ta yi aure ba shi wancan ba shi zai ba ta umarni ba da ko kaza sauke kaza ajiye kaza ko ba ka bane ba ya je duk ya gama gajiyar su ya zo ya lifke miki shi ba yanzu za ki ai rashin hankali ne ma mace wai ta zo ce ba ta bin iyayenta duk wanda bai share masallaci ba ya share kasuwa alkawari ne saukar ki bata kanki lokaci kuma ke ba mahaukaciya bace ba da hankalinki da natsuwarki biyayya din nan kuma kin sanya ake ta daga yau ki gyara tunda Allah ma ya ce miki kina zuwa makaranta kuma kina bin programs na addini to me amfanin sauraron addinin da kike yi me amfanin wa'azin da kike ji me amfanin karatun da kike zuwa shi fa karatu ana zuwan sa ne a gyara aiki ba wai mutum ya zo yana wani tuciyar yana zuwa karatu yana kaza ba izo 40 ɗinki kina yi baki aiki da shi me ya kai kuma wallahi ki ci gaba da addu'a da roƙon Allah kada Allah ya kame ki a cikin wannan zunubin mugun aiki ne kike mara kyau ki nemi Allah ya yafe miki ki nemi afuwa kuma ina baki shawara ki yawaita azumi nafila ki yawaita yin azumi litinin alhamis inda hali ki rika siyamu dauda kana yusumu yawman wa yuftiru yawman sha yau gobe ayi azumi a sha yau gobe zai taimake ki ya rage miki karfin tunanin da kike yi fa'in na hula huwi jawon zai zama kariya a gare ki zai taimake ki kware kuma muna miki addu'a Allah miki albarka tun da harkin yi kokari ma ‘yan matan wannan zamani a ce yariya yadda izu arba'in ai wannan ai zinari ce ai ai kware da gaske izu arba'in to ‘yan matan da yanzu ake ɗiban su a kai su gida fatiya kirki wasu ya ba karanta mun fatiya wallahi ni wallahi ni ban samu zuwa islamiyya ba daman ni na aure ka na san zan karu da kai eh bata iya ba fatiha wallahi wasu wasu iya ba haka za ka gansu turka turka yadda ka san ana daure bujima amma babu ilimi saboda ba su zuwa islamiyya boko suka yi ta yi boko dai kaga yarinya bakin ta turanci yadda ka san baturiya amma akan addini zero bata san komai ba in tsautsayi yasa ta fada hannun mijin da yake bai da addini haka za a je zulmatun ba'du wa fawqa ba'd sai ta gabzar juna dadin ta Allah yasa ta fada hannun mai addini sai sai ta ta a ce yanzu wannan tana da izo 40 mala a wannan yanayi da ake ciki ai wannan abun farin ciki ne ai gaskiya wannan yarinyar ta shiga ibtila'i sai dai mai mata addu'a Allah ya yi mata kuma gaskiya akwai alama tsoron Allah da ita akwai alama ta tsoron Allah a tattare da ita kun ga ai abun ya dame ta ne ta rubutu ta kare kanta ta yi kokari ba a yi magana wanda ake zuwa ake tsiya da su ba barna barna ko wanda suke zuwa su je su kai kansu a yi lalatar da su tana yarinya budurwa a yi lalata da ita ta je ta auri wani ba a matsayin budurwa ba ta ha'ince shi ta yaudare shi suna nan masu tarin yawa barna a garin nan barna zinace-zinace da yara 'yan mata suke yi ba a cewa komai shi yasa duk wanda Allah ya bashi yarinya mai kamewa mai nutsuwa to ya gode wa Allah amma in ba haka ba ta waya din nan daga waya ake halakar da su wayan nan da kake gani ta dalilin wayan nan ba abin da ba a yi musu sai dai addu'a sa wani lokacin ma sai ka gama da gwandama ka samu ka tafi wani ƙauye tukub wallahi a je ka samu ba ƙauye ya da bata san komai ba cikakkiyar ba gidajiya wallahi tana da tarbiyyata ta ƙauye ita bata ma waye ba wayan ma bata santa ba bata damu da ita ba daga gida sai ka rashi kenan ka ɗauko ta ka zo ka koya mata alifin bawon tawon a gidanka ya fi maka tsafta amma waɗannan 'ya'yan birnin wayayyin nan galiba mutum yakan je a wuri yarinyar da ba shi kaɗai ba ne mijinta wallahi ina gaya muku wannan karatun yana da muhimmanci ku gane shi wani kyalkyalin bakin titi na banza duk yarinya da ganta laƙiƙi laƙiƙi ana sa wani gilas ana jefa wani gyale ana menene ka gudu to bari tsaya kan da zai na kori wani daga kan yarinyarsa don yanzu haka budurwarsa haka take barin dakata a nan gudu kai subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum Allah ya fara lafiya Thank you.